الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wace gaba da karatunmu na tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muke a cikin wannan littafi na ar-rahiqul maktub bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa salam wanda fadilatu Sheikh Safiur Rahman Al-Mubarak ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a darasi na hamsin daidai darasi na hamsin jiya muna cikin bayani dangane da shubuhohin da kafirai suke kawowa wato rudani kenan rudani iri daban-daban wanda suke kawowa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin su lalata wa'azinta a farkon al'amari kuma sai Allah ta'ala ya ji tsinci mayar musu da martani duk lokacin da suka kawo kushe sai Allah ya mayar da martani to anan suna maganan cewa waya aka yi annabi ya fito gidan talakawa ko kuma Allah ta'ala ya rasa wanda zai ɗauko sai talaka wanda idan yana tafiya shi kadai ne yake tafiya ba irin yadda sarakuna da masu mulki suke tafiya ba wa yuwaffaru lahum ba kaman waɗanda aka ba su dama na kullu asbabil hayati dukkan sababba na rayuwa ko menene shine muka buga misali da yadda sarakuna idan za su yi tafiya suke ɗiban motoci da abubuwa na alfahari da yadda 'yan siyasa shugabanni ko na gwamnati su ma idan za su yi tafiye-tafiye suke gwada alfahari da takama da gadara suka ce to ai ya kamata manzon Allah ko annabin Allah shi ma a gan shi kamar haka ko san waɗannan abubuwa suna daga cikin abin da suke shagalar da mutane yanzu wani dan takara ya zo da motoci guda ɗari sai wani dan takara ya zo da motoci guda uku sai ga mutane da yawa sun karkata ga wanda ya zo da motoci guda ɗari yau dare shi yasa talaka yake cin ƙaniyarsa a Najeriya saboda rashin tunani mutumin da ya saci kudinka ya kashe ka ya nemi halaka ka ba domin Allah ya tsirar da kai ba shine wanda zaka ce sai yayi wanda yake son ya yi gyara kuma ba ka goyon bayan sa yasa aka ce kaifa ma takunu walla alaikum yadda kuke haka ke ba ku shugabanni yanzu idan wani ya fito yana kokarin a zaɓe shi kansila wani comrade ne a zaɓe shi kansila mai yiwa gidansu yana cikin lungu ne da kyar ake shiga da keke tun keken an ɗauko itace ma ba za a iya shiga da keke da itace anguwansu ba sai an sauke itace amma an aka zaɓe shi kansila ya samu waɗansu kudade a garin nan ina zai je gina gida ko nan ko nan Gaga daga nan ya bar unguwan iyayensa, wato iyayensa, to fa daga nan kuma in ya zama shugaban ƙaramar hukuma ya zama ɗan majalisar jiha ko na tarayya, to ina zai koma idan ya tashi, rike na sai Victoria Island, ko da ke mutanen yanzu ba sa gane misali aka ce musu Victoria Island, nun ba san zamanin ba. sai dai a ce abuja daga nan sunan kwamar da ya bata sunansa ba za ka sake ganin kwamarat ba za ba duk wanda ka gaishe da kwamaratanci talauci ne ko kuma bai gane kan abin ba ne ba mamaki akwai kwamaradawa suna jina Eh, duk an gama da su manyan su balle ƙanana to mu ne muke da problem Allah ya kyauta tunda kaga a nan ma mutanen jahiliya suna ganin ya kamata annabi ya zo da barazana da jama'a masu yawa da abubuwan kayan alatu wannan shi zai sa a karɓi sakon Allah daga wajensa fama balu muhammad wai me ya samu muhammadu ne kan yarfa'u fil aswaqi yana tunkuɗe mutane a cikin kasuwanni saboda duk kasuwan da ake hada-hada in ka shiga wani zai buge ka kai ma za ka buge wani shine yasfau lilu kuma ke aishin saboda loman rayuwa wa huwa yadayya annahu rasulullah yana da awan cewa shi manzon Allah ne laula unzila ilaihi malak wai me yasa ba saukar da mala'ika yana tafiya tare da ki ba matsayin bodyguard wanda wani yana gwada masa yatsa mala'ikan zai lankwasa don in ka san mala'ika ne ma yake bodyguard din mai magana ai duk abin da ya faɗa sai dai ka ce sami na wa tsara bayan ya ɓata in aka ce me kace kana da niyan ka ce sami na wa sai na sai ka duba hagun da dama gaba da yamma ka tabbatar mala'ikan ba ya kusa sannan ka ce samina wa hasaina amma matukan da mala'ikan sai dai samina wa hasaina saboda haka laula unzila ilaihi mala me yasa ba saukar da mala'ika tare da shi ba fa yakuna ma'ahu nadhira domin ya kasance mai gargadi lokacin da yace ga sakon Allah sai ya ce to jama'a ni fa mala'ika ne ku karbi sakon Allah in ba haka ba za ku shiga wuce aw yulqa ilayhi kanzum ko kuma a jefa masa tafka duk wanda ya je da damuwa kawai sai ya shiga gida ya dauko me kake so mai dubu ɗari a dauko masa mai miliyan ɗaya a dauko masa mai buhunan shinkafa a baki mai yazuzzukan shadda a dauko a baki wanda yake son mota ma a dauko masa miliyan biyar ko miliyan takwas ko goma a ce gashi ka je ka sayi mota hina aw yulqa ilayhi kanzum ya kasance annabin yana da dukiya aw takunu lahu jannatu ya'kulu minha ko kuma ya kasance yana da gona ko lambu wanda ba ruwansa da noma mai yawa mala'iku ne ko aljanu suke noma gona shi yana ce daga gona amma ba ya je kasuwa ana kasuwanci da shi ba ko ya je gona ana noma da shi yana wahala ko yana fata lokacinsa ko kuma wata sana'a da zai ciyar da kansa da iyalansa kamata yi kawai a ce ga wata gona cuyi Allah ta'ala ya bari a hannun mala'iku ko aljanu su suke kulawa duk abin da manzon yake so kawai shiga zai iya fasa kun ga ya samu gata kenan ko ta ina saboda haka me yasa ba yi wannan ko wannan ko wannan ba ubangiji ta'ala ya ce wa qala zalimuna azalumai su ne kafirai na zamanin annabi suka ce ma sahabbai in tattabi'una illa rajulan masura babu wanda kuke bi sai wani mutum wanda aka sihirce shi shi ma ya sihirce ku eh to amma dai in ka duba za ga kun ga da annabi bai da komai bai da kowa shi ba kowa bane a ce Allah ya rasa wanda zai dauka ya aiko shi sai wannan to shine a can baya muka karanta yana daga cikin dalili ubangiji ta'ala yace ahum yaqsimuna rahmatar rabbi nahnu qasamna bainahum ma'ikatahum fil hayati dunya har zuwa karshen aya wa radda ala shubhatihim hadhihi bi anna muhammadar rasul Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar da martani a bisa wannan shubha yace lalle annabi dinnan manzo ne وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يقولون الطعام وينسون في الأسواق للي الله تعالى أيكو من ذنين وأن يكي سنا ياو أكاسواني saboda harkokin kasuwanci ko kuma sayan abu da suke so sannan kuma suna cin abinci don akwai wanda suka ce ya kamata a ce manzo Allah ba ya cin abinci saboda harkan dawa ba ba zai ci ba ba zai ka ba Allah ya dauke masa wannan amma tabbas ya tabbata manzo Allah ba mai yawan cece ba ne kai ba a san mutum ya yawaita cece duk wanda ka gaishe yana yawan cece to lalaci ya ringa kama ki hatta aikin ibada ba zai yadda ya kamata ba an kawo maka breakfast ka kwasa an kawo abincin rana ka yi fis abincin dare ka sake dankare cikinka to ba dole ka kwana kana bacci ba da kyar za ka tashi ka fito sallan masu ba sannan kuma da safe ka zo ko da hamdu ka zo kana ce damuwa ta dame ka ai ba a cika ciki sosai shi yasa ba a son ka yi sake ka samu tumbin da zai dame ka tumbi kashi biyu ne akwai tumbin gata shi ne wanda ba a so domin zai hana ka ruku'u mai kyau da sujada mai kyau zai sa ka lalace kuma a ƙarshe zai haifar maka da cututtuka iri daban-daban akwai tumbin kadara ko kuma kaddara tumbi ya riga kudi eh wannan kuma haka Allah ta baraka wa ta'ala ya kaddara domin duk yadda ka yi domin ka rage shi sai ga ba zai yi ba waɗansu kuma an ji an bincika sai a samu kitse ne ya yi yawa ko wata cuta ce a ciki to kaga idan mai ƙarfi ne a cire masa idan wanda bai da ƙarfi ne ya haƙura ta zama cuta mai yiwa ba yi sa'a ba da wannan cutar bai ba duniya amma dai ka yi tumbi saboda tsaban jin daɗi wannan ba a cika so ba ana son mutum ya yi takazanzan saboda haka in Allah ya ga dama zai yi aiko annabin da baya cin abinci baya kan abinci to amma da yake maza Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bambanta da sauran manzanni ba shi yasa yake cin abinci kuma yana yawo a kasuwanni kamar yadda su ma suke cin abinci suke yawo a kasuwanni na'am yani anna muhimmatahu huwa iblagu risalati Allah babban aikin manzon Allah shine isar da sakon Allah isar da sakon Allah ila kulli sagirin wa kabir zuwa ga dukkan karami ne ko babba dun ba bambanci tsakanin baligi da wanda ba baligi ba sai dai baligi idan yayi tawaye Allah zai azabtar da shi amma yaro karami shi Allah ba zai azabtar da shi ba sai idan ya balaga amma kun ga ayyukan ibada yara ma ana haɗawa da su yanzu kama a nan masallaci da yara nan a masallaci sai dai muna sallah don sun dame mu a waje da surutu da hayaniya eh amma duk da haka ya fi gara suna koda cikin masallacin ne ma suna hayaniya akan a ce suna bakin kwalta ko suna bakin hanya ko suna kofan gidajen iyayensu don gara a masallacin an kwabe su za su kwaku in sun sake komawa sake kwabansu tunda an ce muru auladakum bis salati li sabyin madribuhum alaiha li akirin wa farriqu bainahum fil madaji saboda haka annabi an aiko shi ga manya da kanana da ma'ana ga manya da yara duka wa da'ifin wa qawi sannan da mai karfi da kuma mai rauni karfi ya kafi kashe biyu akwai mai karfin tuwo wanda in ya dange ka ba za ka iya kwacewa ba irin wanda ake cewa suke da kashi guda ɗaya ko ko kashi guda biyu ne mai kashi ɗaya fi karfi akan mai guda biyu so in ya rike ka haka ba za ka iya kwacewa ba wani kana ganin sa ma dan tarat kana raina shi sai ka samu Allah ya masa karfi to an aiko annabi zuwa gare shi akwai mai karfin dukiya akwai mai karfin mulki ko karfin sarauta ko wani abu wanda ya kama da wannan to shi ma an aiko annabi zuwa gare shi to mai rauni ma haka ne tunda akwai wanda yake da raunin zuciya akwai mai raunin jiki akwai mai raunin tattalin arziki haka ma mai raunin hankali sai dai wanda baya da hankali kwata-kwata to shi kuma wannan dole a yi masa jinkiri sai idan ya warke gaba daya sannan wa sharifin wa wade da mutumin da ya samu ɗaukaka a duniya da kuma makaskanci wanda bai samu ɗaukaka ba duk waɗannan al'umman annabi ne ummatul ijaba ne eh an aiko musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hurrin wa abdin da kuma da da bawa lokacin akwai bayi to anan da ya kamata ya ce wa jinnin wa inta da aljanu da mutane domin annabi an aiko shi zuwa ga aljanu ba ba mutane ne kadai ba saboda haka falaula bisa fil ubha da annabi zai zauna a cikin abubuwan takama wal jalali da girma wal kadami da hidima wato akwai masu masa hidima ba za a ganshi cikin kankanin lokaci ba wal hashmi da kayan alatu wal hir da kuma ainihin tsaro wal mawaqibina da kuma tawaga jama'a iri daban-daban mislu rusulil muluk kamar yadda sarakuna suke to lam yakun yasilu ilayhi du'afa'un nasi wa tijaruhu masu rauni daga cikin mutane da yara kanana ba za su iya zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba amma lokaci manzo Allah zamanin sa yana zaune zai hadu da yara kanana ko kuma yara kanana za su same kuma zai karbe su amma yanzu kaga in aka ce gwamna ne ko sarki ne in sarki ya hadu da yara kanana ko sun je sun same shi sai dai yayan su ko yayan dangi amma dan talaka bai isa ba yanzu kai kana talaka kai kaddara a ce kai tsohon direba ne a lokal gamma ya raji ga wato an taba wani ke so a ce za ka iya haduwa da gwamna lokaci guda kana son ganin gwamna ai da garatukinka bai makale ba da ba yi wa mitin din sunanka na wata uku babu fesin ba eh ka gani dole ka tattaro masallaci ka yi aikin addini don ka zaɓi lada Allah ya taimake mu to shi yasa in aka ce akwai tsaro irin wannan a jikin annabi to ba wanda ya sai je wajen sa sai dai kun mutane kamar yadda muke gani a yanzu yanzu kana son ka ga sarkin garin ne yanzu yanzu ka yi saka je ka ce kana son ka ganki yanzu a kyale ka eh ai ina jin ko kantoma ko ciyamannin garin nan ka ce dai za ka gan shi yana da wahala balle gwamna to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya zabge ma annabi wannan abubuwa saboda kowa da kowa ya je ya same shi eh kuma cikin da yake da gaskiya ayyuka ba ta hudawa in ji hausawa sayyidina umar a lokacin da ya kalefanci radiyallahu an idan ya ji gari ya yi masa zafi abubuwa sun masa yawa sai ya tafi bayan gari ya samu gindin bishiya sai ya kwanta a gindin bishiya ya dan yi barci ya yi barcinsa in ya farka kawai sai ya kama hanya sai ya shigo cikin gari shine aka samu wani daga cikin manya-manyan sarakunan rumawa wanda ya karbi musulunci kafin ya karbi musulunci baka yi taka je wajensa ba masu tattaka ka suna da yawa sai dai idan yana son ganin ka da ya karfi musulunci sai ya zo ya kawo ziyara maka da aka zo ana dawafi sai ga ana tattaka shi ya ce ni ba ku sanni bane kam eh ba ku sanni bane kuke ta tattaka wasu ma ko kula shi ba su yi ba inda ka taba zuwa ɗakin ka ba ka yi dawafi kaddara a ce tawagan jihanku har da gwamna da kwamishinoni da sarakuna da su wane ne kun je kun yi dawafi to ba mamaki kafin a daga a gama dawafi din nan ka taka gwamna ya kai sau bakwai ko ka taka sarkin garin ku ya fi sau takwas to ba zai ce komai ba in ka taka ma ka kalle shi ya kada da murkushewa ya ga wuce ba zai ce komai ba abin da bai maka saboda in kai baka taka shi ba ma wani zai taka shi in kai baka hankada shi ba wani zai hankada shi ai akwai waɗanda akan ɗan kewaye su idan ba askarawansu ne suka kewaye mutum ba idan ku ne kawai za ku kewaye mun an shiga wani turmuzi din ma sai ku neme shi ku rasa wanda kuke kare shi saboda an hankada wannan yayi can an kuma an hankada shi yayi wani waje in kidimin ne sai kidime gaba daya kafin ku taddake an mammangare ki ya fi abin da ya fi to shi ne wannan da yanzu aka tattaka shi ya ce a'a ya ce shi ya lura kamar musuluncin fa akwai raini wato manyan mutane kamar ba a damu da su ba ai wajen dawafe babu sarki sai Allah ko ba ka bane wani ma yana dawafe ba ya kallon kasa saboda na lura wani lokaci ko ɗansu mutane wanda ko cikin su a sake yake ko abin nan wallahi wani lokaci wani ma yana zawayi yana tafiya yana zawayi amma saboda tsaban yawan jama'a za a take zawayin a murƙushe shi kaman ka ba zai wari ba inda za ka gane ma akwai bambanci tsakanin makka da ƙauyen tabbas akwai bambanci tsakanin makka da ƙauyen to shine yace da ya ga ƙarasa madina yace ina khalifa aka je gida baya na aka je masallaci baya na sai wani ya ce ai khalifa yayi nan ya biya ka sai yayi na an miki ya wuce khalifa Umar ran Khattab radiyallahu anhu dan aka ce masa fa ana ganin ya fita bayan gari ne ka je kawai ka duba shine yana zuwa sai ya samu Umar yana bacci to da yake bako ne kenan suka je suka tada shi saboda in kana shugabanci kana shugabanci wani lokaci zai da hakuri aka je aka tada shi ya ce a to yanzu duk korafin da na zo da shi ma na riga na janye gaba daya kai ne umar ya ce ni ne umar kai ne kalifan musulmi ya ce ni ne kalifan musulmi kai ne shugaban musulmin duniya duka ya ce ni ne shugaban musulmin duniya duka ya ce a nan kanka kake bacci a gindin bishiya babu mai gadi ko mutum da ya da yanzu ka yin kasan inda shugaban kwamitin fansho ko gratuity eh ko aka ce ga ga gwamna ko ga wani kwamishina inda yake bacci shi kaɗansa a gindin bishiya ai sai dai ya farka a lahira gaba da wani wallahi ba zai bar shi ba wani ba zai bar shi ba to yasa suke tara jami'an tsaro da yawa shine waɗansu abiyar to kadan kawo abiyar din kuma mutum ya lokaci amma daga ciki abin da yake magana ya ce ka yi adalci shi ya sa ka yi bacci a jeji kai kadai ba ka tunanin wani abu saboda haka in ka yi adalci ba abin da ya dame ka ba za ka yi tunanin komai ba amma ka ga kidnapping din nan da ake da mai wannan duk rashin tsaro ne sakaci ne na shugabanni kawai kuma Allah ba zai bar su ba don Allah sai ya tambaye su akan wannan ranar tashin alkiyama babu yadda za a yi a takura mu ta kowane bangare a biya haraji ta kowane bangare sannan arzikin ƙasa ba a amfani da shi yadda ya kamata ba a bamu sannan kuma a zo a ce ana kidnapping din mutane ana kakkashe su babu gaira babu dalili sannan a je lahira a wanye haka ba zai taba yiwa ba hakki ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaya kai Allah ya sauke. Na'am. To don haka wannan yana daga cikin dalilin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala bai kaddara yana tafiya da tawaga irin wannan ba. Amma in zai tafi yaki to wannan annabi yana tafiya da tawaga. Kuma a ka'ida shugaban yaki ko kwamandan yaki ba a barinsa a gefe. In zai fita gefe ma sai dai ya ɓadda kama. yakan ɓadda ka ba saboda su abokan gaba kwamandan suke so su kashe to shi yasa ba a bayyana shi ba a nuna ga inda yake a rundunan annabi akwai abin da ake kiran sakal akwai maimana akwai maitara akwai kudam akwai warawa haka ake rarrabawa kowane ɓangare da waɗanda ya kamata a ce sun zauna amma wannan wajen yaƙi kenan to annabi yakan fita a cikin tawaga na'am sannan kuma mala yace lam yakun yasulu ilayhi du'afa'un nasi wa tidaruhu idan annabi yana da waɗannan matakai da irin wannan tawaga da jami'an tsaro to masu rauni cikin mutane da yara kanana ba za su iya haduwa da shi ba kun san a yanzu da kana ma'aikacin local government za a rike albashinka na watanni a ce ga gwamna cikin arhaka haɗu da shi ka kai masa kuka nan take dauki matakai to wallahi da kananan mutane ba za a rinka zalunta su ba duk wanda aka zalunce shi zai haɗu da gwamna ya ce wane ya zalunce ni ya ce wane waye wane domin duk wanda yake jihan idan ba gwamna ba ne zai iya kiransa ko tsohon general ne zai ce masa ya zo in ba haka ba shi yana da tawon yadda zai yi hana ki zama a jiha in ya ce a kirawa ne dole ya zo a guje me yasa ka kwace gonan wane me yasa ka kwace gidan wane me yasa kai abu kaza masu rauni za su rinda haduwa da shugabanni cikin sauki ana daukan mataki wannan yana daga cikin dalilin da ya sa shugabanci na musulunci a da aka samu zaman lafiya maza Allah yana kishin gida a jikin ɗakin Kaaba yana kwance lokacin yana makka bai hijira ba an takura sahabbai an azartar da su za mu samu karin bayani can gaba suka zo suka same shi suka ce me yasa ba za ka mana addu'a ba mu fa an matsa mana saboda mun yi imani da addinin da ka kawo maza Allah yana kishin gide ko ya yi mataki da ainihin bargonsa sai ya take ya gyara zama da ya take ya gyara zama sai ya ce ku saurara ina so in sanar da ku mutanen da suka shuɗe kafin ku ku zo akan addinin Allah akwai wanda aka zo da shi aka raba shi gida biyu aka ce in bai kafirce da Allah da sabon addini ba za a raba shi gida biyu ce ba zai kafirce ba aka raba shi gida biyu wannan bangare ya fadi a nan wannan bangare ya fadi a nan yace akwai waɗanda aka ɗauki kum na ainihin hadith na bakin karfe abin tsaye kai na bakin karfe aka ce in ba su kafirce ba za a rinka tsefe fatan su daga cikin naman su suka ce ba za su kafirce ba kai musu wannan yace ku yi hakuri akwai lokaci yana zuwa yace wallahi kun ga wannan addini Allah tabaraka wa ta'ala zai ɗaukake shi hatta yasira raqibu har mai tafiya yayi mai yayi tafiya min sana'a ila hadramaut لا يخاف إلا الله والذئب على ذنبه yace mutum zai yi tafiya misali kaman daga Legas ko daga Maiduguri har Legas yace zai yi tafiya ba mai tabaki ba ya tsoron kowa sai Allah sai dai yana da dabbobi to yana tsoron dabbobin daji da daddare kada su kawo farmaki a cikin dabbobinsa amma ba ya tsoron kowa ba mai tabaki kun san kowa kasan nan an yi zamanin da mutumin da yake mai dugure yana so ya tafi Lagos da daddare zai tafiyarsa wa yake tare shi idan mota ta ɓace a hanya mutane za su shiga jeji su kwanta a gindin bishiya kawai share waje za su da yake a lokacin ma babu tsoro yanzu tafiyan daren ma ba yi da rana ma kana taraddadi maza Allah ya ce walakin na kum tasta'jiluna sai dai kudin nan kuna gaggawa ne ku yi hakuri kowa da irin jarabawan da Allah yake ɗora masa domin ya samu lada kuma wannan zamani da annabi ya faɗa sai da aka samu zamanin a zamanin umar shine abdulaziz rahimahullahu ta'ala mutum zai fito da abin sadaka ya ce da sadaka na ko akwai mai bukata wani ya ce da jiya ka kawo da na karba amma yau gaskiya ni ba da bukata yanzu za ka iya fitar da dubu biyar ko dubu goma ko dubu ɗaya a rasa mai karba? eh? a ce gashi ka fitar da dubu goma kana zaune ka ce da Allah ga sadakan dubu biyar wani ya ce ba ni da bukata saboda me zan yi da dubu goma ko da yake akwai zamani guda biyu zamani na farko lokacin da ake zaune lafiya arziki ya bazu a ko'ina zamani na biyu kuma shine dab da tashin alkiyama lokaci ya rikice idan lokaci ya rikice kule bai da amfani saboda kowa ta kansa yake yi amma yanzu akwai kasashe na larabawa masu man fesus da waɗansu kasashe na turawa da za ka fitar da kuɗi kana ce za ka bada wani zai ce baya da bukata baya da bukatan kuɗi me zai yi da shi saboda gashi komai yana da abin nan kuma yana da kuɗin da zai biya haraji shi kenan shi burinsa ba wai ya tara kuɗi mai yawa ba amma yanzu ajiyewa ma za ka yi a zuwa lauke tun da a zamanin annabi idan mutum yana son ya yi sadaka ba ya son a sani wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa faha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu mutumin da zai yi sadaka da hannun dama hannun hagu na bai sani ba shine wanda bai san waye bashi ba ko kuma baka san nawa ka bayar ba yanzu a ce ka dauki naira dubu ɗari ka sa a cikin aljihunka kana zuwa ka hadu da wani bawan Allah eh, ko wani kawunka ya zo daga buskuri hakan nan kana son ka kyautata masa kawai in ka sa haka karka lissafa ka ɗebo kawai ka ce kawu gashi a gaida mutanen kuskure a koma lafiya sai dai ki in yaje ya lissafa ya lissafa ya samu dubu talatin da bakwai dubu ashirin da takwas ya ce eh shi ma zai gane cewa baka yi lissafi ba mai da ka lissafa ko ka rage ka dawo da shi ashirin ko ka ƙarasa shi kasan ɗan adam akwai haɗama in ya ga ishirin da bakwai ne sai ce da halin ba talatin zai ba to a zamanin annabi in ka zo da sadaka a masallaci ajiyewa za ka yi wanda yake da bukata in ya tashi sai dauka to yanzu ka fita ka ga kunshi ka dauka sai a ce maka barawo barawo ko ba ka bane kuma ma duk wani kunshin da yake da muhimmanci ba za ka zo ka ajiye shi a masallaci ba yana gaban ka mutane nawa ne suke zuwa da jaka sai su suka kusa da su eh yanzu wannan jakan da wani zai taba sai ka kamo to kuma ka ga a zamanin annabi in ka zo ka jingina shi kana gani ka yi sallah kai abin nan ka tashi ka tafi to ka bari sadaka ne fi sabilillahi wani ya dauka to Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali na'am hatta yastafidu bi an yi haka ne saboda annabi kowa ya ringa zuwa wajen yadda za su amfana wa muhurul bashar kuma mutanen da suke masu rauni so suka fi yawa eh na ga wani a facebook yana cewa wai me yasa kullum ana maganar opposition party sai ga tafi jama'a talakawa su fi goyon bayan wannan saboda zaluncin da shugabanni suke yi eh kwarai da gaske ai duk fatin da take shugabanci za ka samu mafiya yawan mutane ba sa kaunan su saboda sun ga tailuwan su a wurare daban-daban yasa za ka samu ba sa kaunan su shi yasa inda bayan shekara hudu da kowace irin fati ta inda za a yi zaɓe na hakika wallahi in fatin ba ta kyautata wa mutane ba talakawa su za su kace ta amma ba a zaɓen gaskiya na'am wa idan kuma idan aka ce annabi yana da irin wannan tawaga da jami'an tsaro to fatat maslahatu risala maslaha ta sakon Allah din to za ta kubuce walam ta ullaha fa'ida tukka za a wayi gari ba ta da amfani tunda annabin da aka aiko maka baka yi saka je wajensa ba baka yi saka hadu da shi ba ai ba zai yi ba amma in karuhum albasa ba da mawu amma in karin da suke yi na cewa babu tayarwa bayan mutuwa babu takin alkiyama don yana daga cikin abin da suka yi ta tsangwaman annabi da shi suka ce babu takin alkiyama falam yakun indahum fi zalika illa ta'addu su da suka ji maganar takin alkiyama ya ba su mamaki balle sigira kuma sun mai da abin ya zama bako wale istimad al-aqali sun ce a hankalce yana da wahala ba zai yiwu ba fa kanu yaquluna shi yasa suke cewa kamar yadda ayoyin qur'ani suka hakaito a idza mitna wa kunna turaba yanzu idan mun mutu mun kasance turbaya wa idza man kasusuwa farare sal a inna la maqusun yanzu kin mu din nan za a tayar da mu suka ce abin mamaki ne awa aba'un al-awwalun suka ce in dai haka ne za a tayar to ina iyayenmu na farko abinda suke nufi da iyayensu na farko wato kakannin kakannin su har yanzu kan annabi adam alaihi salam shine awa aba'un al-awwalun ba wai na nan kusa ba na nan kusa za ka samu mai yiwa tsakanin ba nisa mai yiwa tsakaninka da mahaifinka bai wuce shekara 20 ko 30 ba shekarun da ya baka to ko da arba'in ne ma ko ɗari ne a ce mahaifinka ya baka shekara ɗari to ai mai yiwa kun yi zamani da ke kakan kakan kafa mai yiwa ba ku yi zamani da ke ba to da generation irin waɗannan ina wa ba kuna lawalo me yasa ake ta tafiya ba a dawo ba suka ce ina iyayenmu na farko saboda haka suka ce mu ba mu yarda da takin alkiyama ba wa kano ya kuluna a wani waje sun kasance suna cewa zalika rajulun baye wannan komowa ne mai nisa ta ina zai kasance a ce mutum ya mutu kuma a tayar da shi ranar alkiyama wa kano ya kuluna ala sabilin istigra kuma suna faɗin wannan magana a bisa wato babi na ganin abin bako eh nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum suna cewa mutanen su shin ba za mu gwada muku wani mutum yana ba ku labari idan murzikatin kullum mu man idan an kekketa ku hakikanin kekketawa menene kekketa ku abinda suke nufi suna nufin tsutsa tsutsa mafiya yawan mutane idan sun mutu aka bizine su to tsutsotsi su za su cinye su sannan kuma ƙarshe ƙasa ita za ta cinye ƙashinsu saboda tsutsa ba ya cin kashi shi dan gata ne sai dai ƙasa ta ci ƙashin mutum waɗansu kuma Allah ta baraka wata ala ya sanya musu kariya su ba za su jikunansu ba ya lalacewa daga cikin waɗannan akwai annabawan Allah إن الله تعالى قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء saboda Allah ya haramta ma ƙasa ba za ta ci cikunan annabawa ba idan an bizne su saboda haka da annabawa da manzanni su an fitar da su to shine suke cewa idan aka kyakkece gaba ɗaya wato aka lalace aka gauraye da ƙasa innakum da fi khalqin jadid yanzu za a sake fitar da ko halitta sabuwa ayin mutum ya mutu ya riga ya mutu kenan kasa in ta cinye shi ya riga ya bata bat aftara ala Allah kadiban an bihi jinna suka ce kai ko ƙarya ya kirkira ya danganta ta ga Allah ko kuma akwai hauka ne tare da shi shine jinna akwai hauka ne tare da shi in akwai hauka ne tare da shi to ma hauka fi bai faɗi komai ai kun ga su mamaki suke ji a ce za a yi takin alkiyama eh an bihi jinna jinna shine kafan aljanu janna kuma shine lambu ko gona kamar yadda ɗaya aya da muka karanta ta ambata janna kuma shine garkuwa abinda mutum zai kare kansa kalma guda ɗaya ce amma tana da wasulla daban-daban akwai wani malamin larabci da ya rubuta kalma guda ɗaya mai watali mabambanta har guda uku da ma'anoni guda uku sai da yi littafi a kan haka duk ya kawo kalmomin da yake zai iya tunawa a cikin harshen larabci wanda za a iya furta su sau uku da watali daban-daban kuma ma'anoninsu daban-daban na'am Waftara alallahi kaziban an bihi jinna, kirkiran karya yi ya fada a kan Allah, Allah bai ce zai tayar ba yace yayi Allah zai tayar, an bihi jinna ko kuma akwai hauka ce tare da shi, tunda kun san dama suna ce annabi ma haukaci ne. Wani lokaci su ce yayi ya kirkiri karya ne dama duk abin da ya fada ya kirkiri karya ne, shi yasa aka ce ka faɗa musu ma kuntu bi ne an minar rusuli. Ba ni ne na farko ba, akwai manzanni kafin ni na zo kuma sun yadda akwai manzanni din amma saboda shi so raina shi shi yasa suke faɗin haka shi yasa Allah yake ba shi kalmomin da zai mayar musu da martani wa qala qailuhum har wani mawaki na laraba yana cewa amautun summa basun summa hashrum hadithu qurafatin ya umma amru yace amautun yanzu wai akwai mutuwa summa basun sannan akwai tayarwa wai ranar tashin alkiyama wa hashrun sannan wai har a tattara mutane a ce za a ba su sakamako ya ce kai kamar yana magana da matarsa ne ya ce hadisu kurafashin ya ce tatso ne a ne ke uwar gida kamar ka ce wato ya umma amru hadisu kurafatin ya umra mu da ce ke kan ne wannan fa tatsuniya ne fa misali shine hadisu kurafatin tatsuniya abinda ba da kurafa shine abinda yake ba gaskiya bane ya umma amru ya yake wato maman amru shine kamar da hausa kace yake kalle eh, ko fati kai wannan tatsuniya ce ba zai yiwu ba to kun ga suna musun takin alkiyama wa qad radda alaihim bi tafsirihim Allah ya mayar musu martani a ayoyi daban-daban ya basirantar da su ma yajri fi duniya abin da yake faruwa a duniya eh fa zalimu kun ga azalimi ya mutu duna an yalka jaza a zulmi azalimai nawa ne suke mutuwa ba su haɗu da sakamakon zaluncin da suka yi ba والمظلوم wanda aka zalunta ya mutu duna an ya'khudha haqqahu min zalimi mutane nawa ne suke mutuwa ba su karbi haƙƙinsu daga wanda ya zalunce su ba to kun nan an ce babu alkiyama to fa mutum zai mutu da haushi eh kai da aka zalunce ka zaka mutu da haushi duk kuma wanda ya zalunce kaga zai mutu daga dara kenan to sai Allah ya kaddara akwai kiyama sannan wal muhsinu salih mutumin da yake kyautatawa mutumin kirki ya mutu kabla an yalka ya za a yi sanihi wa salahe yakan mutu kafin ya karbi sakamakon kyautatawansa da aikinsa na kwarai walfajirul musi alfajiri kuma mai barna ya mutu kabla an yi aqaba ala su'i amali shi ma zai mutu kafin a kama shi da laifin barnan da yayi da barayi sun cika ko ina ga yan yaudara ga kidnapper ga azzalumai a ko'ina masu ɓarna, to fa illam yakun ba'sun wala hayatun wala jaza idan aka ce babu takin alkiyama babu wata rayuwa a gaba babu maganan sakamako ba'dal mautu bayan mutuwa lastawal fariqani to dukan su za su daidaita don idan ka san babu alkiyama wallahi kowa ka hadu da shi rade ki za ka yi kai ma an ka hadu da wanda ya fi ka ya rade ka da duniyan ba za a zauna lafiya ba ai yanzu waɗansu saboda tsoron Allah ne ma suke daga kafa amma ba domin tsoron Allah ba wani ya san babu takin alkiyama to abin da ya ga dama zai yi duniyar rikicewa za ta yi kawai wanda ya fi ƙarfi to shine kawai zai rage ballaka na zalimu wal fajiru da za a wayi gari da azzalimi da bai barna fajiri kenan ab'ada min al-mazlum wa salih zai kasance su sun fi morewa daga wanda aka zalunta da kuma mutumin kirki sai ya kasance aikin kirki da gyara hali bai da amfani kai an zalunce ka kai ba za ka rama ba ai yanzu ba domin musulunci ba da waɗansu abubuwan da ake yi shugabannin suke yi mutane suna iya tawaye zama mushilan yanzu ka ɗauki makami to baka san ina za a zaya ba amma da mutane suna da yawa in suka dauki makami za su iya canza wani abu kafin kuma waje ya dagule gaba daya saboda duk waɗanda suka dauki makami suka yi yaki a tsarin musulunci a karantarwar musulunci suka yi yaki suka yi farna wato ba hanyar da ta dace ba to wajen shugabanci kuma za su sake yaki za su yaki junansu don bayan sun yi fada mun suka dawo sai su zo su rikice abin da yake damun opposition kenan su waɗanda suke rike da madafun iko suna zalunci su kuma opposition ne su ma akwai ƙananan azalumai a cikin su ba gyaran suke so ba sai yasa duk wanda yake duba abubuwan da suke gudana a yanzu yadda waɗannan suka ja gefe waɗannan suka ja gefe a 'yan siyasa to wanda yake kai ba sai sa su kage shi ba ba za su kage shi ba ba za su iya ba to amma su dunkule waje guda kuma da yawa daga cikin su mabiyata ne ko da ke maganan ta yi nauyi mu ci gaba Allah ya kyauta wa hadha ghayru maqulin islaqa to kun ga wannan ba zai yi ba a ce a zalimi ya zo ya more a duniya babu takin alkiyama da za a azartar da shi fajiri ya zo ya yi abin da ya ga dama kai ka zo ka yi wahala wajen bautan Allah kai an zo an zalunce ka sannan kuma ce babu alkiyama da za a dan yayyafa maka ruwa ai ba zai yi ba wannan a hankalce ma bai yi ba kuma wala yutawaka wala yutasawwaru min Allah kuma ba zai yi ba a ce Allah subhanahu wata'ala an yubni alizama khalqihi ya gina tsarin halittunsa ala misli hadal fasa akan irin wannan barna qala ta'ala ya sa ubangiji da kansa ya mai da martani ya ce afanat alal muslimina kal mujrimin yanzu za mu sanya musulmi masu miƙa wuya masu da'a kamar mujrimai masu yin barna a bayan ƙasa ya ce ma lakum kaifa takumun wai me ya same ku ne kuke irin wannan hukunci ba ku da hankali ne eh ba zai yi ba kaga kenan ya gwada akwai wani abu yasa duk zaluntanka da ake yi ko ba daɗe ko ba jima akwai ranar sakayya in ma bai faru a nan duniya ba zai faru a lahira sai dai kai ma karka yi zalunci domin a ƙasar na abin da ya dame mu shine wancan azzalumi yana zalunci in ka dawo ke ma mai kukan azzalumi ne eh ka tara mata da yaya ba ka ba su hakokinsu a gonakai ka ƙara kunya ɗaya guda biyu wanda yake ba naka ba ne ka shiga hurumin waɗansu duk wanda ya ganka zai iya tausaya maka amma sai a samu ko a gona kai azzalumi ne ko a gida kai ma azzalumi ne ko kuma in ka dube babu wanda yake kallon ka kai ma azzalumi ne ga sunan to ta yaya za ka yi fada da babban azalumi shi yasa Najeriya muke kashin dankali dole na sama su danne mu tun da ka san akwai sakayya ranar takin alkiyama to kai kar ka yi zalunci sai ka yi kokari ka gyara na kan an je lahira ka ga kai za ka yi dariya amma in ba haka ba za a kwato maka hakkokinka sannan akwai masu jiran kuma su kwaci nasu daga gare ka ya abinda annabi ya fada kenan kar ka yadda da wannan ka waye gari miskini a ranar tashin alkiyama yace kun san wane ne al-muflis fallasake miskini suka ce man la dirhama lahu wala mata'a shine wanda bai da komai yace aka ai miskini ba wai shine wanda bai da komai ba wanda zai je lahira da sallah da azumi da ladan ayyukansa gaba daya amma wa kazalama hada ya zalunci wannan wa kashata hada ya zagi wannan to masu comment a social media ko da yake da yawa daga cikin samarin ba su da hankali ne ba su da hankali ba su da tarbiyya shi yasa za duk wanda zai zagi duk wanda ya ga dama ya zage ke shi mutuncin sa to ranar takin alkiyama sai an karba masa hakkin sa tunda annabi ya faɗa wa kai shatama haza ya zagi wannan wata wa hataka ibda haza ya keta mutuncin wannan annabi ya faɗa da bakinsa haka ke na ran tashin alkiyama akwai aiki eh akwai aiki kwarai da gaske kuma in ka bincika za ka samu yanzu kamar mu nan in ka yi magana da hausa ne za ka ga abin nan kamar yadda wani ya analysis sai ta inda hausa ne kai abu shi ne za ka ga masu kwamen wanda ya ce karya ne amma in kai da larabci ko da turanci za ka samu masu zagin ba su da yawa masu amfani da hankalinsu sun fi yawa ce sai za a kana son ka make mutane ko ta jumla ta turanci sai ka zo sai ka kimfi da mu ka wuce a ginka sai maganin su kenan na to kun ga wannan aya ta fito kai da fa na dalil musulmi na kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun wa qala a wata aya kuma yace lam nad'al ladina amanu أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار shin yanzu za mu sanya waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai kamar waɗanda suka yi ɓanna a bayan ƙasa ba zai yi ba am naj'alul muttaqina kal fujjar ko za mu sanya ainihin masu tsoron Allah kaman fajirai ba zai yi ba al fujjar wato ya zo ne da wazanin saboda suratu sa'ad ne eh alfujar da alfajirina ai kaga ɗaya ne amma sai ce kal fujjar am naj'alul muttaqina kal fajirina sai ce am naj'alul muttaqina kal fujjari shine jam'u taksirin wa qala a wata aya ce am hasiba allazina jtarahu sayyi'ati shin waɗanda suke kamfatan kurakurai da laifuffuka da sabon Allah suna tsammanin an naj'alahum musanya su a lahira kallazina amanu wa amilu salihati kaman waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai sawa'an mahayahum wa mamatuhum ya zama daidai rayuwarsu da mutuwarsu duk iri ɗaya sa'a ma ya kumun duk wanda ya tunanin haka ya tsammanin haka yayi muni ba daidai ba ne to kun ga Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar da cewa akwai ranar sakamako amma lissibra da aqali amma waɗanda suke tunani cewa alkiyama ya saba ma hankali a tayar da mutane bayan sun mutu ya saba ma hankali ta'ala ta'ala raddan alaihim ubangiji ta'ala ya mayar musu da raddi yace a antum ashaddu khalqan am as-sama yace ku ne ashaddu khalqan mafi tsananin halitta am sama ko kuma sama wace halitta ce tafi wahala wace ce tafi girma أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها sannan kuma me lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha guda uku ya ambata amma kowanne da sifofinsa bayan sama ya ambata wal arda ba'da zalika dahaha sannan kuma waljibala arfaha mata allakum wa li'anamikum to in ka duba duk waɗannan halittun da aka ambace su sun fi dan adam girma saboda haka yin wahala ne sun fi dan adam wahala wajen halittar su amma Allah tabaraka wa ta'ala sai kara halittar su yake yi to ubangijin da yayi wannan kuma sai a ce dan adam din ya mutu ya dawo da shi ba zai iya ba a ba zai yi ba نعم وقال أوتا آية كما تكن سورة العقاء يتي أولم يروا يتي شنبا تغنيني أن الله الذي خلق السماوات والأرض cewa Allah wanda ya halitta sammai da kasai walam ya ayyuka khalqihinna bai wahala ba bai takuru ba wajen halittan waɗannan halittu bai kadirin ala an yuhyiyal mauta shi shi ba mai iko bane a bisa ya rayar da matattu me yasa suke tunanin su yake gwada musu wani irin abu bala lalle tunanin su ba haka bane ba daidai bane innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne bisa dukkan komai wa qala a cikin suratul waqi'a kuma yace walaqad alimtum an-nash'atal ula hakika kun san halitta ta farko falaula tazakkarun me yasa ba za ku yi tunani akan wannan ba da ta ce halitta ta farko annabi adam alaihi salam amma farkon ayan ta fara ne da waɗanda ƴaƴan annabi adam a fara'aitun ma tumnun ku bani labari maniyin da kuke fitarwa Allah yake halittar maza da mata yake halittar yada ko kuke halittawa ne ko Allah ko kuke tsarawa ne ko Allah kaga Allah ne subhanahu wataala to shi yasa ya ce walakad alimtumun nash'atal ula to ai tun na farko ma Allah ne ya kirkira to idan zai sake mayarwa kuma sai ya baki wahala ba zai yi ba wa bayyana ma huwa ma'rufun aqalan wa urfa saboda haka yayi bayanin abin da yake a hankalce da al'adance wato bai kamata a ce ba zai yi ba wa huwa annal ya'ada mayar da halitta ahwanu alai ya ma fi sauki ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya ambata cikin suratul ruh wa qala a cikin suratul anbiya kuma yace kama badana awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin eh kama badana awwala khalqin kamar yadda muka fara farkon halitta cikin sauki ba tare da wahala ba to nu'idu idan ya lalace muke mayar da ai kaman waya ce yanzu a ce wanda ya kera waya sai wayan ta lalace sai aka mayar masa sai ya gagara gyarawa zai yi a hankalce ba zai yi ba ai shi ya kirkiro waya ya kera to in ta lalace ya san yadda zai yi eh kamar haka ne misali wa qala a cikin suratul qaf yace afa ayina bil khalqil awwal bal hum fi lafin min khalqin jadid afa ayina yanzu shin mun wahala ne bil khalqil awwal halittan da muka yi da farko wahala muka yi inji Allah yace kai suna cikin rudani ne dangane da sabuwar halitta fi labatin shine jiya muka karanta وللبسنا عليهم ما يلبسون للبس يلبس اللبس شنو مصدر ناصر وهكذا رد على كل ما أثاروا من الشبهات haka a zamanin annabi duk rigiman da suka kawo da rudanin da suka kawo sai Allah ya kawo ayoyin da annabi zai mai da martani raddan mubhaman babban raddi mai karfi ya kana kullu zo aqlin wa duk wani mai hankali da tunani yakan gamsu walakin na amkanu mushajabi na mustaqbilina sai dai a lokacin sun kasance suna cikin rudani ga girman kai yuriduna uluwan fil ardi suna son takama a bayan kasa ba a son a ce su sun fadi sannan kuma wa fardi ra'ayihim alal kal suna son su tilasta halittu su bi ra'ayinsu fa baqaw fi tughyanihim ya'mahun saboda haka sai suka kasance a cikin dimaucewansu suna da dadi maucewa cikin barnansu amma masu imanin sun yi imani to kun ga wannan gaba an mana bayanin duk irin rudanin da suka kawo ma annabi don su rikita al'amari Allah tabaraka wa ta'ala ya karba sai gaba ta uku alhailula bainan nasi wa bainan sama'ihim alquran wa ma'aradatuhu bi asatir alawwalin da suka kawo waɗannan rudani a zamanin annabi farkon da'awa wannan fa muna magana ne daga shekara ta hudu da ta biyar da ta shida da annabci da manzanci shekaru uku na farko a boya ke yi amma shekara ta hudu an fito fili musamman ma shekara ta hudu da ta biyar nan ne annabi ya fuskanci challenge da kawo hayaniya da rudani ire-iren waɗannan da muka ambata. to duk lokacin da suka kawo abu za a kawo martani sai suka ce to mu yanzu bari mu yi maganin sa da suka je suka zauna suka yi mitin suka ce to za su ɗauki matakai Qur'anin ma ba za a bar shi ringa karantawa ba annabi yana zuwa ya samu taron mutane sai su tada hayaniya kuma a tsari Qur'ani idan ana karanta shi ba a hayaniya saboda sun ce matukan aka saurare shi to akwai matsala to haka ma da yake Allah tabaraka wa ta'ala addinin sa ne maganar sa ne sai Allah ya maganin su shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته